إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ربكم واعلموا أنه لم يخلقهم أبثا ولم يتركهم هملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أيها المسلمون إن هذه الدنيا دار بلاء وامتحان يبتلى فيها المؤمن بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالصحة والمرض وبالجنى والفقر وبالشبهات والشهوات وبالحياة وبالموت قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عباد الله وإنكم ستنتقلون من هذه الدار الزائلة الفانية إلى دار باقية دائمة فنحن فنحن نشاهد يومياً عددا من الراحلين إلى الدار الآخرة من الآباء والأبناء والإخوة والأحباء والمعارف والغرباء وبأسباب لا يعرف كنهها لا يعرف كنهها الأطباء ولا يتفاهم معها النجباء الموت حق لا مهالة والكل ملاك حتفه ولا كرامة كتب الله الموت على الحق على الخلق أجمعين على الصغير والكبير على الغني والفقير لا يدفعه جاه ولا سلطان ولا يرده مال ولا أعوان ولا يحول دونه الحرس ولا الحصون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنت إذ إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها المسلمون فيجب على العاقل أن يفكر في معاله بعد هذه الحياة فليفكر المرء على أي جنب سيكون مسرعه وعلى أي هيئة تقبض روحه ومن هو الوفد الذي سيستقبله وكيف نزله ومدخله وهل يجد القبر روضة من رياض الجنة وفيه جليس أنيس أو يجده حفرة من حفر النيران وفيه جليس مخيف على المسلم الآكل أن يتصور تلك الحال الذي لا بد من المرور عليه على المسلم العاقل أن يستحضر سكرات الموت ونزعات الروح إذا تشجنت أعضاؤه وانعقد لسانه وشخص بصره والأهل من حوله من حوله يبكون والأولاد من بعده يتيمون والمال في الكنوز مكنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله تشبثوا بأحسن ما عندكم من إيمان وعمل صالح وقول صادق وخلق حسن واستعدوا لهذا المستقبل الرهيب وتهيئوا لهذا الطريق الذي لا بد من سلوكه واستيقظوا من الرقدة واستيقظوا من الرقدة وأفيقوا من الغفلة وسارعوا إلى ما إلى معالم الرضا وأعطوا أخرتكم حقها باعتبارها دار خلود ومقر وأعطوا دنياكم حقها باعتبارها دار متاع وسبيل إلى الآخرة قال الله تعالى وابتق فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبق الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين عباد الله تذكروا بيت التراب والدود والوحشة والديك ولا تغتروا بالملذات والملهيات والتجئوا إلى مقلب القلوب إلى مقلب القلوب واسألوه العافية والثبات وأهرسوا على وهرس وأهرسوا على أن توافيكم المنية بإيمان صادق وعمل صالح وقلب سليم قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا عباد الله اتقوا الله وتوبوا إلى مولاكم الحق ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم وخذوا حذركم واستحسنوا وخذوا حذركم واحتسبوا من مات لكم من الأقارب والأولاد والمعارف والأخلاء واعلموا أنهم قد أفضوا إلى ما عملوا وقد بقي الدور عليكم وأنتم سائرون إلى ما إليه صاروا ولله دور أبي الأتاهية حيث قال لأمرك ما الدنيا بدار بقائي كفاك بدار الموت دار فنائي فلا تأشك الدنيا أخي فإنها ترى أشك الدنيا بجهد بلائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu albarka ina yi muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ubangijin nan wanda ya halicce mu wanda bai bar mu haka nan mi zaman banza ba sai da ya mana tsare-tsare da dokoki ya aiko annabawa da littattafai ya tayar da malamai a cikinmu da masana don su ci gaba da karantar da mu addininsa su ne mana wa'azi don mu samu mu tsira ubangiji yana cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku nemi hanyar da za ta kai ku tsira a wajen Allah sannan ku zama masu jihadi don ɗaga kalmar Allah idan kun yi haka za ku tsira ‘yan uwa musulmi babu shakka wannan gidan duniya gida ne wanda Allah ya tsara shi a wajen da wato a matsayi na gidan jarabawa da bala'o'i mabambanta Allah bai tsara duniya a matsayin gida na jin daɗi zallan jin daɗi ba ubangiji yana jarabtar mumini a wannan rayuwa ta duniya ko da ya jarabce shi da farin ciki ko da bakin ciki ko da wadata ko da talauci ko da tsanani ko da yalwa ko ya jarabce shi da rashin lafiya ko ya bashi lafiya ko ya jarabce shi da shubuhohi ko da ababe masu kautar da zuciyarsa daga Allah ko kuma ya jarabce shi da rayuwa hakanan kuma yake jarabta shi da mutuwa ubangiji madaukakin sarki yana cewa lallai sai mun jarabce ku da tsoro da yunwa da samun naƙasa a cikin dukiya da rayuwa da yayin itace Allah ya ce kuma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kayi bishara ga waɗanda suka yi hakuri da jarabawan mu lallai su ne waɗanda idan wani bala'i ya auka musu sai su ce ga Allah muke kuma gare shi muke komawa Allah ya ce waɗannan akwai addu'o'i mabambanta da mala'iku suke yi musu da Allah ubangiji yake musu shi da kansa waɗannan kuma su ne waɗanda Allah yake musu gafara kuma su ne shiryu cikin mutane. Bayan Allah, mu sani da cewa bayan mun gama wannan rayuwa ta jarabawa a duniya, kamar yadda kowa ya sani, sannan kuma sai mutum ya yi ƙaura, ya bar wannan gida na duniya wanda yake dama mai gushewa ne, zuwa gidan lahira, wanda yake gida ne tabbatacce na dindindin. Mun sani cewa kullum mu da muke cikin rayuwa, muna kallo kowace rana ga mutane nan ‘yan ƙaura’ waɗanda suke barin wannan rayuwa ta duniya daga cikin iyayenmu da ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu da masoyanmu da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba kullum muna kallon mutane suna wucewa suna tafiya zuwa lahira saboda sun gama aikin da Allah ya ainihin wato kaddara musu a duniya ƙarƙashin tafiyar tasu zaka ga cewa wani da sababi wani babu sabubban ma waɗanda har yau likitoci ma sun kasa gane kan ɗabi'a da halin mutuwa. Hakanan masu hankali da tunani da ganin cewa wai su masana ne su ma sun kasa gane yadda mutuwa take ayyukanta. Wannan mutuwa da Allah ya rubuta ta akan kowa babu makawa kowa sai ya mutu, sannan kuma kowa sai ya gamu da ƙarshen ajalinsa babu wanda za a ɗaga wa ƙafa saboda girmansa ko darajarsa ko wadatarsa. Ubangiji ya rubuta wannan mutuwa ga yara da manya da masu wadata da talakawa ga mazaje da mata babu wani girma ko mulki da zai tunkuɗe mutum mutuwa babu wasu mataimaka ko abokan aiki da za su hana ka mutuwa ko wasu masu gadi ko katangu ko gidaje ko halin tsaro saboda haka ne ma Allah yake ce mana falaula idza balagatil hulqum ya kuke gani idan wato rai ya kawo cikin makogoro wa antum hina idin tanzurun kuna kallo kuna ci kuna gani kuna kewaye da ɗan uwanku ko mara lafiyanku ko wani amininku ko mahaifinku ko wane ne wani hannu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce amma kuma mu wato mala'ikun Allah masu ɗaukar rai sun fi ku kusa da shi amma ba ku ganin su Allah ya ce falaula in kuntum ghaira madini idan kuna ganin ba Allah bane yake jujjuya al'amura kuna da ta cewa tarji'unaha in ba ga tsoro ba ku dawo da ran a daidai lokacin in kuntum sadiqu in da gaske kuke in kuntum sadiquna in da gaske ne ba za ku iya ba ubangiji ya ci gaba da cewa wani waje qul innal mauta alladhi tafiruna minhu kace musu lalle wannan mutuwa da kuke ta kokarin guje mata fa innahu mulaqikum wallahi sai ta gamu da ku thumma turaduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a mai da ku zuwa ga masanin abin da ke fili da wanda yake ɓoye fa yi nabbi ukun bi makuntum ta amalu zai ba ku labarin abin da kusance kuna aikatawa sau da ya zama wajibi ga musulmi wanda yake da hankali ya tsaya ya tunani akan ina ne makomarsa bayan wannan rayuwa ya yi tunanin ta wane ɓangaren jiki zai faɗi ya yi tunanin a wane yanayi za a karɓi rayuwarsa ya yi tunanin su wane ne waɗanda za su tarbe shi shin mala'ikun rahama ne za su tarbe shi idan ya isa kabarinsa ko mala'ikun azaba ya yi tunanin ina ne masaukinsa ina ne ko matsuguninsa bayan wannan mutuwa ya yi tunanin shin zai tarar da kabarinsa a matsayin wata farfajiya ta ƙorama irin ta aljanna ko tare da wani abokin zama mai daɗin zama wato aikinsa da za a juya a nuna mushi a ce ga wani abokin zama kyakkyawan mutum in ya ce kai kuma wane ne sai ce aini ne ayyukanka na alkhairi to shin haka zai tarar a juya masa kabarinsa zuwa wani ɗaki mai ni'ima cikin irin ɗakunan aljanna tare da abokin zama wanda ya ɗauke mishi kewa shine aikin shi na alkhairi ko kuwa zai tarar da kabarinsa a matsayin wani mummunan rami cikin ramukan gidan wuta tare da wani abokin zama wanda yake mai ban tsoro aikin mara kirki wanda bai yi imani ba bai yi aiki na gari ba za a juya masa aikinsa zuwa wata mummunan halitta a turo mai ta cikin kabari idan ya ganshi ya ce kai ko wannan mummuna mai ban tsoro mai ka zo yi daga ina kake sai ce ni ne ayyukan ka munana kaza da kaza da kaza da kake yi kuma zan zauna tare da kai har a busa ƙaho Allah ka tsare mu ya zama wajibi akan musulmi ya tsaya ya tunanin wannan hanya wanda dole sai ya bi ta babu wani bypass sai ya bi ta wannan hanya lalle musulmi ya tsaya ya dinga tunanin magagin mutuwa da kuma zafin fitar rai a lokacin da gaɓoɓi suke saki a lokacin da harshe yake kullewa a lokacin da idanu suke kafewa a lokacin da 'yan uwa da masoya suke kewaye da bawa a lokacin da ‘ya'ya suke kuka a lokacin da mata suke kwarma ihu a lokacin da ake jiye masu tsoron me zai biyo baya na maraicin ‘ya'yansa a lokacin da yake tunanin dukiyarsa wadda ya tara wadda yanzu ba za ta mishi amfani ba ubangiji yana cewa a wannan rana ‘ya'ya da ainihin wato dukiya ba su da wani amfani sai wanda ya zo wajen Allah da zuciya lafiyayya ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari ku yi riƙo da abin da zai amfane ku daga imani da aiki nagari da kyakkyawar ɗabi'a da neman gafara Allah ku shirya ma wannan wato a tafiya mai ban tsoro ku shirya ma bin wannan hanya wadda babu wanda zai bota hanya wadda ba ita ba ya ku bayin Allah mu farka daga baccin da muke yi sannan kuma mu faɗaku daga ainihin wato gafalar da muke yi na rashin shiri da ga nisan hanya mai sauri mai gaggawa wajen neman awon da samu mana da yarda Allah sannan mu baiwa lahiranmu haƙƙin da ya cancance ta na shiri a matsayinta na gida na tabbas wanda dole sai an ji ita ma duniya mu ba ta haƙƙinta na ɗaukanta a matsayin wata hanya wadda za mu wuce mu kai ga lahira ubangiji yana cewa ka yi ƙoƙari ka nemi lahirarka da abin da ka samu a nan duniya wabtagi fi mataka Allahu daral akhirah Allah yace wala tansa nasibaka minad dunya amma karka manta rabanka na nan duniya Allah yace ka kyautata kamar da Allah kyautata maka kaga umarni da yin aikin lahira tukuru a nan duniya da kuma cewa karka manta da abin da yake na wajibinka na nan duniya sannan kuma abin da Allah ya baka na abin da zaka kyautata wani to kyautata masa ubangiji yace wala tabgil fasada fil ardi karka nemi barna a bayan ƙasa lalle Allah ubangiji baya son mabarnata kamar da ya ambata a cikin suratu al-qasas ya ku bayin Allah mu yawaita tuna wannan gida wanda gida ne na ƙasa wanda yake cike da tsutsa masu cin jiki gida ne wanda yake na ainihin kadaici da kunci shine kabari kar mu rudu da ababen jin dadi na nan duniya waɗanda suke dauke hankali mai kokari mu koma neman agajin Allah wanda ke juya zakata ko mu dinga roƙon shi ya sa mu gama lafiya kuma ya tabbatar da mu akan imani ya ku bayin Allah mu zama masu kwaɗayin cewa duk yadda za a yi mu tabbatar mutuwa ta riske mu a halin imani da aiki nagari da kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki ubangiji yana cewa cikin sotul isra wanda duk yake son wato abin da yake nema na nan duniya ne kawai ya sa ido akan duniya ita kada yake nema to ya sani Allah yana bada duniya ga wanda ya ga dama kuma yadda ya ga dama sannan kuma wanda bai nemi lahira ba sai duniya kadai Allah ya ce za kuma aje mishi jahannama tana nan tana jiran shi abin zargi abin watsi da shi wato ba za a kula shi ko ai wani dauka al'amarin shi da muhimmanci ba wanda ko lahira yake so kuma yayi aiki irin na lahira sannan kuma ya da imani Allah ya ce to waɗannan ayyukan su ababan godewa ne a wurin Allah yan uwa masu albarka mu tuba zuwa ga Allah shine ubangijinmu sannan kar mu sanya duniya ta zama ita kadai ce abinda muka dauka da muhimmanci ita kadai muka sani ya jama'a mu shiga taitayin mu sannan kuma mu ainihin wato dau izina da wanda suka rigaye mu mutuwa cikin iyayenmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da ma'abotanmu da makwabtanmu da sauran masoyanmu mu sani da cewa su kam a yanzu sun riga sun riske abinda suka aikata mu ne muka rage wanda muke cikin matsala ba mu sai za mu kare ba kuma babu shakka sai mun tafi zuwa ga abin da suka tafi zuwa gare shi akwai wani waki mai suna Abul Attahiya yake cewa na rantse maka da Allah wannan gida na duniya ba gidan tabbata bane la amruka mad dunya bidari baqa'i yace na rantse maka da Allah duniya ba gidan tabbata bane kafaka bidaril mauti daru fana'i ya ishe ka ka gane duniya gida ce wadda ba ta da tabbas ita ce gidan mutuwa a lahira ba mutuwa a duniya ne ake mutuwa sannan kuma ka duba ka ga yadda komai nata sai ya lalace komai sai ya wuce babu abin da ke da tabbas yace fala ta'shiki dunya ukhayya ya kai dan uwana kar ka zama mai tsananin kauna da begen duniya fa inna ma tara ashika dunya bijuhdin bijuhdi bala'i babu abin da ke samun wanda yake makwadaicin duniya illa wahala da jarabawa mai tsanani ubangiji wadda ke sarki yake faɗa yana cewa wato da yake ba mu labari game da banu Isra'ila ya ce walau an na katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah yana kwatanta mana irin taurin kan banu Isra'ila yace da zamu ce musu mun hukunta muku ku kashe kanku ko ku fito daga gidajenku yace ɗan kaɗan ne za su bi umarni wato suna da taurin kai wajen bin umarnin Allah Allah yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi da a ce mutane za su dinga aikata abinda ake musu wa'azi ake cewa ku yi ko ku bari lakana khairan lahum to da shine alkhairi ga mutane iya da kaji tsananin wani zance aka ce Allah ya ce annabi ya ce ayi kaza a bar kaza to alheri kawai shine walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita Allah ya ce wa idan inda mutane za su dinga aikata abinda ake umarninsu su bar abinda ake hana su la'atainahum min ladunna ajran azima Allah yace da zamu ba su lada mai yawa wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shishar da ku wato tafarki madaidaici ubangiji Allah ka shiryatar da mu Allah ka samu dace Allah gafarta mana zanubanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من العجز من نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الهرم والقسوة ومن الغفلة والعيلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفقر ومن الشقاء والجزام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون